رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين بايعك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna jaddada godiyarmu ga Allah ta'ala wanda ya kawo wannan yini mai albarka yini sha biyu ga watan rabi'in al'awwal yini sha biyu ga watan rabi'in al'awwal hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina tana da shekara 1447 sha biyu ga watan rabi'in al'awwal a cikin sa yan maulidi suke yin zagaye gari kamar yadda yake sananne kuma aka yi ta magana an sanya wannan masallaci jami'u muhammadin amin to sai magana ta ɗan fara yawo cewa alkali mala abubakar musa yiya da zai muli bi ma'ana ya zaɓi ranar sha biyu don ya buɗe masallaci a ci abinci a yi walima shi ma ya yi maulidi to tsakani da allah kamar yadda 'yan uwa suka yi ta bayani a baya lallai an sa wannan suna ne don a nuna cewa masallaci ne da zai tafi akan turba ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal huda huda muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam mafi alherin shirya ita ce shiryar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma daga shiryarsa da karantarwarsa da rayuwarsa da rayuwar sahabbansa wanda suka fi musonsa da rayuwar iyalansa wadda suka fi musulmai 'yan baya son sa ba wanda ya yi aiki da wannan bid'ar don wai ya nuna wa annabi sallallahu alaihi wasallam da ita wato don ya nuna wa annabi sallallahu alaihi wasallam soyayya da ita wannan kan ba wanda ya sai ya nuna maka ɗaya daga cikin sahabbai ko ma ɗaya daga cikin tabi'ai ko ɗaya daga cikin tabi'ut tabi'ina wanda ya yi aiki da wannan bid'ar wallahi babu an ambato lokacin da aka fare ta kusan shekarar hijira tana ɗari uku don haka malam Allah ne ya kaddara zai bude masallaci a wannan yini ba wai don ya nufi yinin don a zo a ci abinci don shi ma ya zama ya yi maulidi ba mutum ne maganar imamu ahmad a imamu malik wadda yake cewa man ibtada'a fil islam bid'atan yaraha hasana faqad za'ama anna muhammadan khana risala jami'u muhammadu amin muhammadu amintacce wannan sifa ta amana wacce kishiyarta ita ce khiyana ha'inci to annabi sallallahu alaihi wasallam bai ha'inci manzanci ba akwai wani musulmin da zai isa ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ƙara wani abu a cikin abin da Allah ya saukar masa shin ya ƙara wani abu ya ku bayin Allah bai ƙara ba يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته إن زي قال وني أبو كمر يد الله يتي ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين ذا زي فدي وتمغنا يلقى والله يتي الله يتي الحال الله بيتي الله يتي سي من كاما وتجيجير وين سمون ينكي kuma ba wani in Allah ya yi nufin kama shi da ya isa ya katange shi ya hana Allah ya kama shi kuma a duniya zai masa to sai Allah ta'ala ya sa ya yi rayuwarsa babu wani abu na irin wani inda ya same shi don ya ƙara tabbatar da amanarsa da Allah ya siffanta shi kuma ya siffanta annabawan da suka rigaye shi da ita babu wani abu na khiyana a tare da su ha'inci babu ƙari babu rage shi yasa sai ya zama amin idan ka koma suratul shu'ara idan Allah ya ɗauko annabi bayan annabi kowane annabin ya zo wajen mutanen sai ce inni lakum rasulun amin fattakullaha wa ati'un annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ala ta'manuni wa ana aminu man fi sama yatini khabaru khabaru sama'i sabaha masa yanzu ba za ku aminta da ni ba ni ba zan zama amintacce a wajen ku ba alhalin wanda ke saman sammai ya aminta da ni yana saukar min da wahayi don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai ƙara komai ba a cikin wannan addini iya abin da ya zo mana da shi shine iya abin da Allah ya saukar masa da shi an gane wannan haka kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai wani daga cikin musulmi da yake jin cewa ya rage wani abu na addini wanda ake neman wani dan baya ya zo ya cika wannan gurbin akwai wani gibi da ya bari bai bar wani gibi ba don haka ba a bukatan wata bid'a shi yasa imam malik yake cewa duk wanda ya kirkiri wata bid'a ya tusa a cikin musulunci yana ganin cewa wai bid'a ce hasana bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa wa kullu bid'atin dalala wa kullu bid'atin dalala yana cewa dukkan bid'a shine kuma Allah ya bashi fasaha duk abin da yake ransa kuma wato sakon da ke ransa yana da san alkhairi wa mutane kamar yadda Allah ta'ala ya ambata cewa laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum yana kwadayin alkhairi a gare ku yana da wannan niyya a ransa sa'annan kuma Allah ya bashi zalaka da fasaha don haka duk abin da yake so ya isar zai bi salo da za ku fahimci sakonsa sai ya ce kullu bid'a wa kullu bid'atin balala don haka ba wata bid'a da take shiriya dukkan bid'a inda a cikin addini ne to bata ce to shikenan kuwa tunda bid'a da kirkirarren abu a cikin addini bata ne to lallai ba ma bukatan duk wani abin da annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi shi ba a shigo da shi addini har ma a ce wai alamar son annabi sallallahu alaihi wasallam shine aiki da wannan bid'a don haka malam dai bai shirya wannan abin don yayi wannan bid'a ba a'a amma sa wannan suna ne don a nuna cewa wannan masallaci zai gudanar da rayuwansa ne a tsawon zangon da Allah ya kaddara wa masallacin da Allah zai yi shekara 200 a duniya Allah ne masani masallacin to insha Allah zai tafi akan wannan manhaji zai tafi a wannan turba turba ta bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma jin kagamsu da cewa mu abin da ake nema a wajen mu shine mu bi ba mu kirkira ba ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum wannan abu ɗaya kenan daga cikin ababe biyu da na so dan yi magana a kansu sakamakon abin da na gani na jami'ul jami'u Muhammad al-Amin da abin da ƴan uwa suka ambata da kuma dan abin da naji na cewa wasu suna cewa malam wai shi ma yayi maulidin sa kenan a wannan yini wanda babu wannan a tare da shi kuma insha Allah ba za a taba yin wannan ba da izinin Allah abu na biyu muhimmi ya ku bayan Allah lallai masallaci kamar yadda tun daga hudu ba da abinda profesa mansur ya gaya mana na manufofin samar da masallatai an samar da su ne don bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala an samar da masallaci don yin sallah an samar da masallaci don tsantsanta sujjada wa Allah subhanahu wa ta'ala musamman ibada ta sallah in ka duba fadin Allah subhanahu wataala inda ma ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah fi buyutin fi buyutin adina Allah an turfa wa yuzkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asali rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dhikrillahi wa iqamis salah kun ji tsayar da sallah annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da balarabin ƙauyen nan yazo ya samu wani gefe na masallaci yayi fitsari sai sahabbai suka tsawatar masa suna kokarin yanke masa fitsarinsa a wannan razani da ya samu sakamakon tsorata shi da aka yi da tsawa da aka masa kaga akwai alaman zai iya yiwa fitsarin ya barbazu maimakon auri daya zai cutu shi a karan kansa sakamakon razanar shi da aka yi la'alla kuma ya ɓata tufafinsa da rigarsa da wandonsa da sauransu da tartsatsin fitsari da sauransu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la tuzrimuhu ay la taqta'u alaihi baula kada ku yanke masa fitsarinsa ku kyale shi da ruhu aka kyale shi har sai da ya gama sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarni aka zo da guga na ruwa sai aka watsa a gurbin fitsarin shikenan sai aka tsarkake wannan wuri amma daga baya tunda yayi kuskure sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce masa lallai ba a gina masallaci dan daudar mutane dan kazantar mutane dan fitsarin mutane da najasar mutane ba an gina masallaci ne dan tsayar da sallah da ambatan Allah an gane ya gaya masa manufofi na gina masallaci to ya ku bayan Allah muhimmin abu wato shine sallah a masallaci sallah din nan kuma kamar yadda yake sananne wato ba ta inganta sai in an yi fatiha a cikinta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam yana cewa la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab sai in tambayi kaina sai ka tambayi kanka ya kai bawan Allah musulmi a munasabar bude masallaci ya ya fatiha ta take shin na iya ta idan da za a rufe kofar masallaci sai a ce kowa sai yayi fatiha mai kyau kowa sai ya yi tahiya mai kyau lallai za ka samu wasu ba su iya ba tsakani da Allah ya kamata mu tsayu mu sake dawo da hankalinmu kusa mu dawo karatukan farko mu ƙara mastarin ɗinsu mu ƙara gwanin cewa a cikinsu shi yasa abdulaziz ibn abdullahi ibn baz Allah ta'ala ya masa rahama da ya rubuta littafinsa ad-durusul muhimma li'ammatil umma ya rubuta darussa goma sha takwas a cikin wannan littafi sai ya ce darasin farko shi ne kowane musulmi saboda ya ce darussa muhimmai ga ɗaukacin al'umma mazansu da matansu na birninsu da na ƙauyensu kowa waɗannan darussa guda sha takwas da ya rubuta a littafinsa suna da muhimmanci a wurinsa ya ce to darasi na farko shi ne darasi akan fatiha ya ku bayan Allah darasi akan me fatiha ya ce ta hanyar abubuwa guda hudu na farko kowane musulmi musamman takan yi mutum ya zo masallaci ya musulunta sabon musulunta ko kuma duk wanda ya san yana da kuskure a karatunsa na fatiha ya zo ya koya ya zo ya koya ya ce to karatun fatiha da ƙisar asuwar ya ce mina zalzalati ilan nas shi a shawarinsa kowane musulmi ya iya daga iza zulzilatil ardu zilzalaha zuwa suratul nas ya ce wannan shine darasi na farko to sai yake cewa kowa zai iya su ta hanyar wato a samu malami ya lakkana masa kalmomin wannan sura mu dauki suratul fatiha din ka samu malami yace alhamdu lillahi rabbi kar a ce rabbu kar a ce rabba rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim wani yana cewa arrahmanu a'a alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين حديث إمام مسلم ود أبو هريرة يروي توشي من ذن الله صلى الله عليه وسلم يناتي وألا تعالى دكان سيناتي وقسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل إذا قال العبد أو إذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل وإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل to a takaice wannan hadisi ya fito mana da ɗaya daga cikin ababe guda hudu da wato ibn bazi ambata na farko dai kowa alakkana masa kalmomi ko harufa da kalmomi da jumlolin suratul fatiha na biyu a yi ƙoƙarin haddatar da kowa wannan sura kuma a haddatar da mutum da hadda mai kyau idan aka nemi ya karanta bayan an yi sau ɗaya sau biyu sau goma malami ya karanta ɗalibi ya karanta sai a nemi ya karanta ya ce to sai a gyara masa kurakuran bayan ya gyara kurakuran sai a haddatar da shi wannan suran ya zama ya iya da ka ba in ya zo sallah ne zai bude qur'aninsa kuma yana karantawa ba a'a zai karanta da ka ne sa'annan abu na hudu shine kokarin fahimtar menene ma'anan wannan sura wallahi abun kunya ne mai girma ga musulmi kullum ana karanta fatiha sau goma sha bakwai ya kai bawan Allah wannan a sallar farilla kaɗai banda nafilfi da muke yi amma mutane da yawa in kace musu ko tarjama na ma'anonin wato waɗannan kalmomi da ayoyin nan na suratul fatiha mutum ya maka a ce wani wanda ba musulmi ba yanzu ya musulunta kai kuma shekaranka arba'in shekaranka hamsin a cikin musulunci aka haife ka amma menene ma'anan alhamdulillahi rabbil alamin ko ka musu tarjuma irin na mala abubakar mahmud gumi yabo da godiya sun tabbata ga allah ubangijin talikai mai rahama mai jin kai mamallakin ranar sakamako akai muke bautawa kuma a gare ka muke neman taimako ka shiryar da mu hanya madaidaiciya hanyar waɗanda kai ni'ima a gare su ba waɗanda kai fushi da su ba kuma ba batattu ba to sai a dawo a sake natsuwa a yi nazari a yi ta'ammuli cikin ma'anoni alhamdulillahi rabbil alamin da allah yake cewa hamidani abdi kaga anan kana cewa yabo godiya jinjina sun tabbata ga Allah ubangijin halittu Allah subhanahu wata'ala sakamakon shine makaginmu shine mamallakinmu shike juya lamuranmu shi yake daukaka wanda ya daukaka shi yake aje wanda ya aje shi yake bada arziki ga wanda ya ga dama shi yake talauta wanda ya ga dama shi yake shiryar da shiryar da wanda ya ga dama shi yake batar da wanda ya ga dama to Allah subhanahu wata'ala akan ni'imominsa ya ku bayin Allah akan siffantuwansa da sifofi na kamala waɗannan al'amura guda biyu to ya cancanci yabo shi yasa ya fara yabo wa kansa saboda in kace alhamdulillah alhamdulillahi rabbil alamin kana magana akan kamalar Allah da cewa shine makagin kowa duk wani wanda yake da wata kamala to Allah shi ya bashi wannan kamalar don haka shi ya fi cancantar kamalar don haka duk wani mai ilimi mai yawa ai yakan zama abin yabo a wajen mutane duk wani mai dukiya da yawa ko mai ciyar da dukiya yakan zama abin yabo a wajen mutane to Allah subhanahu wataala shine wanda taskokinsa ba sa karewa kullum yana ciyar da bayinsa cikin dare da yini don haka sai ya cancanci yabo akan ni'imominsa ya cancanci yabo akan siffantuwansa da sifofi na kamala wadda babu na ƙasa a tattare da shi subhanahu wa ta'ala. Allah ɗin nan shi ne ar-Rahmanir Rahim mai rahama mai jin kai, mai yalwatacciyar rahama ga bayansa har ga waɗanda suka kafirce masa a duniya suna ci daga arzikinsa. Sai ka samu wani ma kafirin ko mushriki dukiyar da yake da ita, ni'imomin da yake walwala a cikinsu, ya fi musulmai da yawa, ya faɗa cikin rahmaniyar Allah subhanahu wa ta'ala yalwatacciyar rahamarsa. Shi yasa Allah ta'ala ya ce wa rahmati wasi'at kulla shay ayoyi da yawa sun yi magana akan fadin rahamar Allah subhanahu wataala Allah din nan shine mai kebantacciyar rahama ar-rahmatul wasila li ibadihi almu'minin fil akhirah don haka shine ar-rahman ar-rahim al-lahira Allah zai yi kebantacciyar rahaman sa ne kawai ga masu imani musulmai don haka in bawa yace ar-rahman ar-rahim sai Allah yace asna alayhi abdi bawa in yace maliki yawmiddin wato Allah shine mai bayyanar da mulkinsa a ranar sakamako idan bawa ya faɗi wannan sai Allah ya ce majjadani abdi saboda anan akwai girmama Allah ba wani mai mulki a lahira da zai iya nuna kwanji ko ya nuna mulki ko ya nuna isa za a ce wane ne mai isa a yau waye mai mulki waye mai jiji da kai kowa zai yi shiru sai Allah ta'ala bayan ya ce limanil mulku yawm sai ya amsa wa kansa lillahi alwahidil qahhar don haka Allah ta'ala shine maliki yawmiddin maliki yawmiddin shine mai bayyanar da mulkinsa kowa zai rusuna wa Allah subhanahu wataala a ranar sakamako ko da ko a yau a gidan duniya wasu sun yi girman kai don haka ma'anar maliki yawmiddin wato ya zo da batun girmama Allah a cikin sallah kuma akwai kalmomi na girmama Allah ko Allahu akbar da ta zama takbirat wato takbira ce fit tanqulat kaga yana ƙara tunatar da kai girman Allah da kake ajiye masa goshinka kake masa sujjada shine mamallakin ranar da addini ne kawai zai yi amfani ranar da za a yi sakamako wa mutane akan abin da suka aikata na alkhairi da na banza to bayan nan sai a ce iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wato akai kawai muke yin bauta wannan kuma shine alƙawarin da ke tsakanin bayi da ubangijinsu Allah ta'ala ya halicce mu don bauta kuma ya yi alkawari da mu cewa in mun zo mu yi bautan ya turo manzanni don a bauta masa shi kadai ya saukar da littattafai don wannan manufa to mu dai suna nan akan wannan manufa ko da kuwa wasunsu sun kauce mata don haka ya Allah a kai kadai muke yin bauta kuma daga gare ka kai kadai muke neman taimako to a takaice ana nuna min lokaci amma dai surar ya kamata mu mata karatun ta nasu mu ƙara fahimtar ta domin duk lokacin da ka zo kake karanta kowace jumla kake karanta kowace aya a cikin sallanka a lokacin da kace alhamdulillahi rabbil alamin sai ka tuno wato cancantar Allah ga yabon bayi da godiyarsu da jinjinansu arrahmanir rahim maliki yawmiddin kana tuno ma'anonin su sai ya ƙara maka girmama Allah sai ya ƙara maka son Allah sai ya ƙara maka wato rusuna wa Allah subhanahu wa ta'ala bauta ko in ta zama an gina ta akan son Allah an gina ta akan tsoron Allah an gina ta akan fatar Allah an gina ta akan kankan da kai ga Allah to ita ce bautar da Allah ta'ala yake karba muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya rayar da mu rayuwar musulunci Allah ya taimake mu wallahu ta'ala ala sallallahu wa sallim wa barik ala abdillahi wa rasulih nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullah ya kuma Thank you.